wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar bayan haka barkanmu da wannan rana ta laraba ɗaya ga watan azumi na shekara 1447 wanda kirgen kuma 18 ne 18 ga watan februari 2026 abu na farko a wannan rana ta farko rana kuma na bude wannan tafsiri daga wannan masallaci na al-ahfat masallaci al-ahfat da ke garin gombe abu na farko godiya ga Allah da ya kaddara mu cikin waɗanda suka ga wannan wata mai alfarma Allah ka samu ƙarshen sa lafiya Allah kuma ka maimaita mana da baɗin baɗin baɗin baɗin badada cikin lafiya da imani da kuma taufiki da kwanciyar hankali tafsirinmu na shekara biyu da ya gabata mun ɗauko daga suratul baƙara muka tsaya sai ƙulus sufaha shine mun yi izo biyu waccar shekarar muka tashi daga sai ƙulus sufaha muka tsaya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd shine mun yi izo hudu ko daga tilkar rusulu yau za mu tashi kullu ta'ami ko izo na nawa kenan zuwa wal musa okay shekara na baya can shi ne muka yi tilkar rusul zuwa kullu ta'am zuwa lan tanalul birra ko dauki shekara uku kenan zuwa nan shekara ta hudu kenan ba a wannan shekara ta hudu shine zamu tashi daga lan tana'ir malam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun zamu tsaya fadin Allah madawakin sarki inna Allah kana ghafurar rahima wal muhsanatu insha Allah tabaaraka wa ta'ala izu biyu kamar yadda a tafsirin mata shi kuma izu na shida muke mun yau mun fara suratul mujadila ko mujadala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha su kuma zamu yi izu biyu insha Allah zamu tashi zamu tsaya a zuwa suratul tabarak wanda wani wani shekara kuma in muna raye zamu tashi kala fa ma khatbuku yau inda zamu tashi shine lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lalle muna ƙara godiya ga Allah da ya mana wannan ni'ima din muna isar da ta'aziyoyi ga wanda Allah ya dauki rayukansu wasu ana gobe azumin ko jibi azumi kamar irin su Alhaji Abubakar mai tanki a wannan yankin mu wasu ana saura sati kamar Alhaji Sabo mai goro ko wanda uba ne ga wasu 'ya'ya a wannan makaranta namu wasu ana saura sati biyu kamar su mala abbakar wanda yake kaduna wasu azumin yana kafin haka wasu ana saura kwana uku da azumi allah ya musu rasuwa kamar mahaifin imam abdurrahman hina wani ana saura sati uku kamar matar malam albani na deba duk muna addu'a allah ubangiji ya ji kansu mu kuma Allah ya yi wanzar da mu har muka ga wannan wata lalle mu ƙara gode wa Allah Allah ka nuna mana ƙarshen sa lafiya muna yi wa kowa fatan alkhairi da yi wa juna addu'o'i tafsirin mu kamar yadda aka san muke gabatar da shi tafsirul qur'anu bil qur'an sannan tafsiri da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai galibi gurin da aka ga mun yi masa fassara ɗaya kadai to mun ɗauki abin da muka fi ganin shi ne ya fi inganci na daga cikin maganganun malaman masu tafsiri wani guri za a ga mun yi fassara guda ɗaya kawai an wuce gurin da yake da baganganu da yawa za mu dan ambaci wasu daga ciki sai mu ga abin da malamanmu suka zaɓa mu zaɓa mu yi magana a kai mu rajja shi mu yi aiki da shi sannan ƙofa a buɗe take ko a cikin muna karatun ko bayan an gama karatun ko bayan shekara nawa wani ya saurara ya ji wani abu da yake ga akwai gyara bai gamsu da shi ba don Allah ya mana magana ta available hanyoyi da za a yi mana wannan gyara din kuma muna shirye don mu karbi wannan gyara din insha Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma tafsirin mu na bana ba har tafsiran mu da suka gabata na shekarun baya can duk sanda aka ga gyara da Allah a sanar da mu kuma za mu zo a dama da muka samu mu ce mun yi tafsiri aya kaza a guri kaza mun ce abu kaza kuskure ne duk wanda ya ji wannan gurin ba shine ra'ayinmu ba ra'ayinmu shine magana ta baya da muka sake yi har tafsirin da muka yi a baya sannan kuma ba za mu gushe ba kullum aqidar mu ta mu ta ahlus sunna da muke fatan Allah ya sa muna cikin ta shine duk abin da muka fada mu gaba daidai ba koda bayan shekara nawa ne za mu iya canjawa ra'ayoyukan mu kuma na personal namu wanda namu ne ma iya cewa mu a policy mu ba za mu yi abu kaza ba to wannan ra'ayin mu ne ma ba Allah ne ya saukar ba za mu iya canja shi a wani lokaci balle kuma abin da yake na ƙur'ani ne na sunna ta annabi da muka yi karanta muka yi mata kuskuren fahimta ko mu ma muka sauka daga wannan fahimta din za mu dawo mu zo mu gyara Allah ya bada taufiki kamar da na faɗa ayat da za mu tashi shine faɗin Allah madaukakin sarki lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na'am alaramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة نعم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wai ba ku ji karatun Allah ya canja ba da karatun last year da tafsirin wancan shekaran kira'ar da na wannan shekaran wanne fi zaki yawa da nutsuwa ashe kai nutsuwan ba ka gani da Allah wanne fi to su malan gangaren ne suka masa illa eh kuna nan kuna bata lokaci ga mafita a rayuwa ya yi alaran ba ubangiji ya muku albarka gaba daya muna maraba da isowar kwamishinan science and technology professor garkuwa da babban amini na malam ibrahim gangaren kuma amininsa allah ubangiji ya saka da wannan ziyara din akwai wani masallacinsa da aka yi ta gayyata ta akwai masallacin kwamishina da aka yi ta gayyata ta sai da na amsa gayyatan zan je sai na gano ashe wannan masallaci ne to ba ku za ku gayyace ni ba kwamishina ne zai gayyace da kansa wallahi na gi amsawa so suna bin ka bashi suka ce isar kan na manta na isar ba da sabo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ubangiji yace wallahi la yablughu martabatal birril kamil la ahada yablughu martabatal birr al kamil hatta tunfiqu mimma tuhibbun illa idha anfaqa fi sabilillahi mimma yuhibbuhu wa yahrusu alayhi wallahi mutum ba zai isa daraja mai girma ta albir har sai abin da ka fi so a zuciyarka kake kauna wanda taba shi zai tayar maka da hankali har sai ka rabu da shi don Allah ku ku gane fasarar da nayi har sai ka rabu da shi don Allah ko sai ka bar shi don Allah duk abin da ka ji kai rabuwa da shi akwai masifa amma Allah ya sa ka rabu da shi to wannan shine asalin albirru ku gane fassarar da ne fa ban ce har sai kun ciyar ba saboda sahabbai ba sun taku sahabbai sun fada da fassarar kar mu takura shi mata kana son ta kana kaunarta amma ta ki bin Allah ba ka tsammanin zaka samu matar da za ta kyautata maka irin ta amma saboda Allah ka rabu da ita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamar yadda sahabi sahabi ya haƙura da mace ya ce duk duniya in akwai abin da zai iya kyautansa ya koma kansa ya ce wannan matacce amma da wannan ayat ta sauka walahi haka ya rabu da ita kuma ya ya koma wannan na ba da introduction ne don kar mu takura ayan ayan duk wani abu da za ka rabu da shi don Allah ma'aikacin gwamnati ne kai kaga ofis ɗin gwamnatin ka barna ta yawa zai iya taba maka lahirarka kuma in ka rabu da ofis din nan wallahi ba ka tsammanin gunda za ka samu wannan abin da kake samu irin wannan sai ka rabu da shi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ka bar shi don Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka bayar kuka ciyar min shay'in komi kankantansa na kira fi siyaqil isbat tufidul itlaq mutlaq ma tunfiqun duk abin da kuka ciyar ko kuka rabu da shi don Allah fa inna Allah bihi alimun komi kankanta sa Allah yana sanar da shi har mu'amala fa har mu'amala wani ina tare da shi ina amfanuwa fiye da duk yadda ake tsammani amma zai taba min lahira na zan samu tasgaro a rayuwata zan samu matsala sai na bar mu'amala da shi don Allah duk da cewa kuma akwai abin da na rasa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shi yasa fassara gamammiya ta aya malamai suka ce annal abda shi bawa la yablughu martabatal birril kamil ba zai isa martaba ta da'ar Allah cikakkiya ba kun ga albirru ismun jami'un li kulli khairin wa ta'atin wa taqwa kun ga sai Allah ya ce shi albirru kuma to babu wanda zai isa daraja ta yardar Allah da samun nasara da bin Allah illa idza anfaqa fi sabilillah har sai in ya ciyar saboda Allah mimma yuhibbuhu na daga abunda yake son sa wa yahrusu alai kuma yake kauna yake kwadayin wannan abu la min faduli malihi wala min radi'ihi ba daga mummunan dukiyarsa ba ba daga kuma lalatacciyar dukiyarsa ba daga dukiyar da tafi kyau tafi tsafta daga ita ake so indallah me yasa yunfiqu fi ta'atillah mutun ya ciyar a da'ar Allah mutun ya ciyar a cikin da'ar Allah mimma yuhibbu al-abd na daga abin da bawa yake so wa yastahi kuma yake kaunansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa atal mala ala hubbihi kubada dukiya la ciki baya yi wa atal mala ala hubbihi kubada dukiyarku wacce kuna kauna kuna kwadayinta kuna sonta wa yut'imuna at'ama ala hubbihi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ala hubbihi suna ciyar da dukiya a lokacin suna kaunar dukiyar miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da miskinai da marayu da kuma prisoners to in kun duba aya sai aka cika ta ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim wannan ana sanar da kai cewa Allah ya san kankantan komi kankantan abin da ka ciyar is okay Allah ya san komi kankantan abin da ka ciyar ya san asalin inda take ya san gaskiyar niyyarka sannan duk abin da kai ba zai tauye maka ladansa ba in kun duba ayoyin da suka da suka gabata a tafsirin wancan shekarar Allah subhanahu ta'ala yayi maganganu tun daga suratul baqara karshen suratul baqara kafiran da ba za a karbi ciyarwansu ba lan tuqbala lan tuqbala minhum ko mun ka karanta a can baya game da maganar sadaka duk Allah subhanahu wataala ya mana bayani to sai nan sai aka kawo waɗanda kuma za a karbi dukiyarsu da sadakarsu da yanayin yadda za a karbe ta Allah subhanahu wataala yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra ay lan tudriku kamalal bir wala a'la darajati ta'a wat taqwa ba za ku iso wannan darajan ba albirru shine al-iman imani da Allah shine albir to ba za ka zama mumini ba kenan lan tanalul bir albirru shine da'a kenan ba za ka zama mai da'a ga Allah ba albirru shine husnul khuluq kamar da hadisi ya faɗa ko to ba za ka zama mai husnul khuluq ba albirru huwa al-ihsanu ila al-khalq ba za ka zama mai kyautatawa bayin Allah ba albirru shine aljanna kamar yadda wata aya ta zo ba za ka samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar na daga abin da kuka fi so a cikin dukiyarku duk sanda za ka yi sadaka sai ka duba abin da ka fi so ka fi kauna mimma tuhibbun malaman tafsiri suka ce na daga abin da kuka fi so wannan dukiya ce ko abinci ne ko tufafi ne ‘yan uwa lantana lulbirra hatta tun fi ƙomin matu hibbuna min auƙati kuma har lokutanku yanzu ta yi wannan lokacin da alaramma ya taho ya fi komai tsada a lokutansa da ya ajiye su don ya yi wasu ayyuka amma sai ya haƙura da aikinsa na gida ya zo don ya ba wa Allah wannan lokacin hatta lokacin watakil a cikin mutane da suka zo tafsiri din nan wallahi a wannan lokacin akwai wani abu da zaka samu na moro-moro a kasuwarka amma ka ba da wannan lokacin don Allah mimma tuhibbun kenan wal jahd da kokarin kama kai wa kullu ma ta'allaqa bihin nafs malaman tafsiri suka ce duk wani abu da ma ranka take so shi ma yana daga cikin albir ko kuma yana daga cikin mimma tuhibbun in kana son sa ka hakura da shi akwai uban da ya je ɗauko ‘ya'yansa a turai ya samu free sponsor na ‘ya'yansa kyauta ne kudin karatunsu amma saboda ya ga tarbiyyarsu zai tabu ya tafi turai ya ɗebo ‘ya'yan ya dawo da shi ƙasarsu kuma yana biya kuma kwaliti na karatun da za a samu a ƙasarsa ba zai kai kwaliti na turai ba lanta dalil birra hatta tun fi kumin matu hibbon kun san yana son su zauna a turai din nan yana so su yi karatun amma allah ya sa ya dawo da su ƙasarsa al-ma'anar maksudu wal gayatu tarbawiyya ma'ana na wannan ayan da abin tarbiya da yake isar mana shine al-infaqu min al-mahbub dalilun ala sidqil iman ka duba abin da ka fi so ka yi amfani da shi ka bawa Allah shi wannan nuna imaninka na gaskiya ne na biyu ita rai ba ta kyauta sai da abin da take so shine kyauta cikakkiya idan ka ɗebo kayan da ba za ka iya saka suka shigo cikin mutane ba sai ka yi kyauta da su wallahi ba laisa lam yakun mimma tuhibbun ibnu kasir yake cewa ay lan tablughul birra hatta tunfiqu min al-jayyid alladhi tuhibbunahu wa tahrusuna alayhi ba za ku cika full wanda kuka yi abin arziki karɓaɓɓe ba sai kun duba abin da rabuwa da shi za ku ji a jikinku amma Allah ya sa ku rabu da shi to malamai suna cewa bil misal ina yawan faɗan wannan sai ku ƙarasa wa bil misal yattadihul maqal inda zaka ba da examples to duk abin da ka faɗa nan ne zai fito balo-balo yanzu bari mu ɗauko al'amtila at-tadbiqiyya min as-salaf misalai na practice daga salaf akan wannan ayar abu talhat al-ansari abu talhat al-ansari yana daga cikin boyen da suke da kudi a garin madina kudi mai yawa to dukkan masu kudi kowane mai kudi zaka samu akwai kamfanin da ya fi so idan mai kudi yana da kamfanuna guda goma yanzu babban mai kudin mu na afirka da za ka tsaye da shi ka ce a duk dukiyarka wani kamfani ya fi birge ka kafi sonsa za ka samu watakil ba shi ya fi kawo kudi ba amma sonsa akwai wani dalili na daban watakil kuma don kawo kudinsa ne watakil ba don kawo kudi ba don kwanciyar hankali shi ba a tayar masa da hankali a wannan kamfanin kullum an zo ba shi report babu cewa kudi kaza ya bata kaza ya bata kullum ana ba shi mai kyau kaga duk mai kawo kudi duk yawan sai zai saba ciwon kai baka son sa to wata kila wani dalili da yafi so to shi Abu Talha al-Ansari kamar yadda Anas bin Malik yake gaya mana yake cewa kana Abu Talha akthara ansari bil madinati malan shi Abu Talha yana daga cikin wanda yafi kowa dukiya a Madina sannan mafi mafi soyuwar dukiyarsa wata gona ce da ake ce mata bayraha bayraha ita yafi kauna ita yafi so cikin abin da yake son ta kun san na faɗa na ce ba wai kawo kuɗi yake sa ake son wani kamfani ba wasu abubuwa ne wani kamfanin zai saka so shi shi kun san me yasa yafi son wannan gonan wa kanat mustaqbilat masjidan nabawi masjidin nabawi ita ta kasance tana setin masallacin annabi ne kaga gonar da in ya shiga ya dauko kudi ana kiran sallah zai zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sallah da annabi ai zai fi son ta to cikin abin da yasa yake son ta kuma annabi sallallahu alaihi ya kasance in an yi sallah yana shiga wannan gonan ya sha ruwan cikinta ya ci dibinon cikinta ya ci abubuwan cikinta anas dan malik sai yake gaya mana lokacin da Allah ya saukar da lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abu talha al ansari sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abu ya manzon Allah Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace haka Allah ya saukar yace haka Allah ya saukar sai abu talhata sai yake cewa inna ahabba amwali ilayya bayraha mafi soyuwan dukiyata a wajena ni ita ce wannan gona bayraha wannan bayraha din innaha sadaqatu lillahi arju birraha wa dhukraha inda Allah ta'ala ita na sadakar da ita fi sabilillah na bada ita gaba daya daga yau dukiyarta ta dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta dawo gurin ka ya manzo Allah duk abin da kaga dama ka yi da ita na saka ta saboda Allah na yi ajiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fada'aha ya rasulullah haithu araka Allah ya manzan Allah duk inda ubangiji ya nuna maka shi zai fi alfani a alfanu a gurina da amfani ka saka ta sadakar da ita ya manzan Allah kai haka to kun san yanayin zakkan waƙafi ai sadaka ta waƙafi da sadaka sauran tatawu'i na sadaka da zakka suna da ka'idodi yanzu mai zakka zai iya cewa daga kudin zakata miliyan goma a duba mahaddata ƙurani a basu wani ce zakata miliyan hamsin a fada da masallaci a yaye nan saman a yi sama da shi a yi wajen bata a sama ni shi yake haka yake so a sa zakkansa a'a zakkarsa a duba duk masu mata ɗaɗɗayan nan su ƙara mata banda alaran momi banda alaran momi ba da kai nake ba yawwa ba wanda ya isa ya ta mata ƙari wanda ya isa ba ƙari 4 in 1 yes amma ce irin ya ce dukiyar inda ka shekara goma da mata irin su za a ɗauka aurar da su dole dukiyarka ya halatta ka duba duk abin da ka ya dace amma wacce tafi ga wanda za ka wakilta masa ka buɗe masa ƙofa ka ce ga dukiyar mu zakka miliyan biyar ka saka ta a inda kaga ta dace zan ba da wani misali irin wannan abu akwai matar da wani lokaci a kawai sai ta bugo waya ita ce masalacin alafat tana so a sayi ruwa a dabarwa mutane amma kun san irin ruwan da take so a sayi ruwan gora faro a duba adadin misali cikin masallacin ai kun san akwai lokacin da muka taba zuwa da ruwa tili guda muka ce kowa ya sha da ta faɗa na ɗaya na biyu duka aka yi ta akwai kuma wanda za su zo su ce anguwan nasara tana da matsalar ruwa don Allah tanki guda a raba a waje kaza wanda alhamdulillah kusan duk sati muna wannan abu to sai ranan saboda ba a Najeriya take ba matar sai ranan sai na yi mata kyamaran rabar da ruwan tanki da ake sai ta ga mutane da bokiti suna zuwa suna ɗibar ruwa sai na tura mata sai ta ce ya shek wannan kuma na ce mata ai wannan anguwan da kike ba su ruwan gora su ne suke turar reniya wajen ruwan dafa abinci circin zuwan nan tankin nawa sai daga ruwan goron da za a sha na rana daya zai sai tanki uku wala daga nan sai ta soke ruwan sha sai ta koma ruwan tanki ba za a yi sati biyu sati uku ba sai ta sa an sai tanki ɗaya tanki biyu tanki uku kaga inda tsayawa ta yi kan ra'ayinta abinda take so za a yi ita ta zaɓa ne a sha ruwa kaga za ta yi ta azabtar da mu iyalai na a gida suka ce yanzu ruwan goron nan ba wajen 250 ba ta ce wallahi wata ka bata naira 50 ya fi mata wannan ruwan 250 din ta je ta zai ruwan bokiti to kaga da yazo sai ce ya manzon Allah ka saka kudin nan a in gonan nan inda kaga Allah ya fi so shi malami ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya san nasosi shine ya gaya mana sadakar ruwa tafi komai lada idan jinya ya kasa ci ya kasa cinyewa a jikinka nemi anguwan da suke wahalar ruwa kake saya musu ruwa ana rabar musu ba wanda ya sani kake addu'a wallahi Allah zai warkar da kai in wani abu a gwamnatance ka tashi nema ka- ya kasa ci ya kasa cinyewa wadatar da mutane da ruwan sha kace ubangiji yaye min Allah zai maka in kana neman wata kujera da kake so ka taimaki jama'a a kanta wallahi yalwata musu ruwan sha kace ina tawassuli in alheri ne Allah gaban kujeran nan in ba alheri bane Allah ka nema min abin da yafi alkhairi wala ubangiji zai shiga gaban lamarinka wannan na faɗi ruwa ne guda ɗaya to priorities din kuma suna nan a jere to sai ce ya manzon Allah ka sa inda ya dace fadaha ya rasulullah haythu araka Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin bakhin kai wannan dukiya ce mai albarka ka kyauta za ka malun rabe ai dukiyar da za ta samu da ribanta ya kai makura kenan ka sata Allah ya ajiye maka ita a gaba sanda annabi ya faɗa sau uku za ka malun rabe za ka malun rabe sai annabi ce to amma ana ni tun da ka ce yadda na ga dama zan sa ni ina ga taj'alaha an taj'alaha fil aqrabin ka je ka rabar da ita ka saka dukiyar ta zama wa 'yan uwanka na jini wannan yake nuna cewa sai ka fara taimakon 'yan uwanka na jini sun ƙoshi karka yadda kana mai dukiya ɗan uwanka a ganshi a walakanci duk azurta mutane da kai wallahi ka yi samu feluwa wallahi ka faɗi ɗan uwanka na jini karka bar shi ka yi iya abin da za ka iya kuma ba a gajiya da ɗan uwa na jini annabi ce ka je ka sa wa 'yan uwanka na jini sai aka bar ta waƙafi duk riban da aka samu sai a tina gwaggwance kai mata miliyoyi kaza umma wance akai mata kaza wane kaza akai masa kaza haka aka yi ta yi ai wannan dukiya din abu talha yake cewa af'alu ya rasulullah fa qasamaha abu talha fi aqaribihi wa bani ammihi sai ya saka a ƴan uwansa da kuma ƴaƴan baffaninsa wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi misali na biyu umar allah ya kara masa yadda da annabi ya kwadaita da su kan kan sadaka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai na umar ya shiga gidansa ya raba dukiyarsa kashi biyu yace yau kan zan wuce sayyidina abubakar sayyidina abubakar yau zan wuce shi ya dauko dukiyar rabin ta gaba ɗaya kawo saboda yana kaunanta ya zo a cikin sahih bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yake cewa ya rasulullah lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi khaybar bayan ya raba dukiyarsa biyu ne fa daga baya bayan wasu shekaru masu yawa yazo ya ce ya manzon Allah a dukiyar da Allah ya mun ba ni da dukiyar da tafi gonata ko kuma filaye na da suke khaybar kun san sayyidina Umar ya samu ya mallaki abubuwa su tsada a khaybar yace ya manzon Allah fa ba ta amuruni bihi me kake gazan yi da shi wannan kaga a bangare na biyu kar kai kadai dukiyar da Allah ya baka zaka yi sadaka da ita ka yanke kanka ni zan yi kaza a'a malamanka da dattijanka da shugabanni na gari musamman shugabanni na gargajiya sun san bukatuwan al'umma ka fara contacting din su koda a babin koshoniya ne wani irin interview da kake tara information ka zo ka samu jauro yanzu jauro da Allah da abokina zai zo da miliyan goma wani abu kake ga al'umman ka tafi bukata kuma kai ne kai ne abokin ka din zai ce ai wallahi al'umman nan kaga abin da suke bukata kaza da kaza sata amsa ka rike samu malami yanzu don Allah a harkar karantarwar ku da kuke wani abu yafi sa muku ciwon kai yanzu malami fa kana tambayan sa menene abin da yafi sa masa ciwon kai wallahi duk wanda yake rike da masallaci da santa da gurin karantarwa me yake sa muku ciwon kai wallahi da zaka zo ka zuba wasu abubuwa shi yanzu babba na farko galibi kai ina gaya muku kashi 70 bisa 100 wallahi zai ce muku lithium battery felicity ya ce a ce an saka mini wuta da zan shekara biyar masallaci na wuta ba ta daukewa a samu su fikuna da kaza na rantse muku da Allah wani baya bacci in su bi kunsa sun tabu yanzu duk gashi hankalin mu ya tashi an tabu to amma ka zo ka kafet din kafet din masallaci zai iya yin shekara biyar nan gaba ka zo ka yaye mana kafet ka saka mu ka kashe mana miliyan uku da rabi a kafet alhalin tsohon ma mu ya ishe mu ambat imbatan mu kuma muna bukatan felicity in ka ba mu 3.5 miliyan kamar yadda awal ya kawo mana idan muka sa har esin masallaci zai yi aiki kun gane na bada misali ne guda daya na bada misali ne kwaya daya kamar kamar wasu ne da aka kawo musu kudi wani da ya kawo kudin sai ya ce ala gafarta malam wannan kudin da na kawo fi sabilillahi ne don Allah aje a ƙara fada da makabarta shugaban shugaban malamai ya zo ya kira mitin ya ce dole ne san fada da makabarta ya ce ya ana rayar da mutane a makarantu mu gina makarantu don mu raye mutane ya za mu kashe mutane ko ba gaba ne a ce a gina makarantu mana matattuka Allah ji kansu za a san yadda za a yi adjustment to wani in ya zo shi sai ya faɗi me yake so ya yi da in ka faɗi abin da kake sai ka nemi shawari ko ka ce to ko kuna da wani abu da ya fi wannan ko ba haka ba ne na umar yake cewa fa mata amuruni wani umarni kake min a wannan al'amarin sai annabi yake cewa habbis al'asal wa sabbilis samara asalinta kame da ita wakafi ‘ya'yan cikinta rizol dukiyan da ake samun riba kuma ka saka ta ta zama mutane suna amfanuwa da ita wakafi kenan asalin hubusi da malikiya suke fada yadda annabi cewa ya habbis sai suka sa mata hubusi maimakon wakafi sai na umar sai saka ta yi to ya tashi sai na umar kuma da ya tashi sai ya kira hafsatu matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babbar yarsa sai ce wannan dukiyar tana hannunki duk ƴaƴana kar wani ya kuskura ya zo ya magana har Abdullahi dan Umar da ya fike ilimi duk cewa su malamai suna cewa duk ilimin Abdullahi dan Umar bai kai Hafsa ba matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kar ya miki magana in shekara ta yi saboda ya yarda da ƴaƴansa ya yarda da tarbiyyar ƴaƴansa ya ba su tarbiyya ya san ba za su yi cuwa-cuwa su masa abin da ba daidai ba sai na umar da ya rasu aka ba wa hafsa hafsa ta ci gaba da kula da shi ya ce bayan bayan bakya nan kuma abdullahi dan umar ya zo bayan bakya nan wani ƴaƴana ku za ku kula da wannan wakafi din har ku ƙare in kun ƙare jikoki su zo su hau haka kuma ake yi duk shekara kayan cikin gonar a zo a lissafa a cire haƙƙin Allah sauran kuma a miƙa wa talakawa kayansu sauran da za a gyara gona da sauransu duka a ciki ake cirewa a wani lafazi yake cewa in shi ta habasta aslaha wata zartar biha kala fa tasaddaqa biha umaru annahu la yubawu asluha umar sai ya kira family sai ya ce ba za a sai da ita ba a sai da ita wala yufta kar wani ya zo ya saya wala yurasu hafsa da ke da abdullahi dan ubar da sauransu ku sani babu gado wala yuhabu babu kyauta fatasaddaqa umaru fil fuqara sayyidina umar yace ake ba wa fuqara wa fil qurba da yan uwa na jini wa fil riqabi da bayi wa fi sabilillah da masallatai wa ibn sabil da matafiya wa dhib da baki kun ga baki suna da muhimmanci bako in yazo yana cikin tashin hankali ake nema masa gurin da za a kwantar masa da hankali misali na uku hamza ibn abdullah ibn umar hamza ɗa ne jika ne na sayi umar hamza ibn abdullah ibn umar yana ba da hadisi daga babansa daga babansa abdullahi dan umar yake cewa ƙala abdullahi abdullahi dan umar babana ya ce hadarat ni hadhihi al-aya lokacin da wannan ayan da take gaban mu ta iso ne lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku zama kun samu nagarta da karbuwan aiki ba har sai kun ciyar da daga abin da kuka fi so fa zakartu ma atani Allah Abdullah dan Umar yace sai na tuna abin da Allah ya bani cikin wanda na fi so falam ajid shay'an nayi ta tuno dukiyata da kuɗi da gonaki ni ban tuno kowa ba wanda na fi so sai wata baiwa ta 'yan romaniya baturiya ya ce wala'ita na biso baiwa ce ya ce fakultu sai na ce hiya hurra daga yau ita baiwa ce na ‘yan tatali waje hilla ya ce amma fa asali wala ba ‘yan tatali so na yi ba so na yi na auri kayata ni kayata na fi so amma tun da Allah ce sai abin da na fi so sai na haramta wa kaina kamar yadda za mu zo gaba mu samu yanzu ai kun ga hatta tun fi gomi ma to ibun ko za mu zo lantana lulbin nan kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ba harraba isra'ilu ala nafsihi isra'il ya haramta wa kansa cin nonon shan nonon raƙumi da naman raƙumi saboda me huwa mimma yuhibbuhu ya haramta wa kansa za mu zo fassaranta mu ga munasabanta da wannan aya ta gaban mu sai ya ce wallahi sai na yamta ta da wajen Allah eh tsakani da Allah Abdullahi dan Umar yake cewa falau anni a'udu fi shay'in ja'altuhu lillah lanakahtuha wallahi da akwai wani abu da na saka shi don Allah wanda na- wanda akwai damar in koma in ce na fasa wallahi ce da wannan yarinyar ne da na fasa na auri kayata ya'ani tazawwajtuha yace ina nufin da na auro ta ku duba yadda sahabbai suke yi aiki da aya a lokacin da suka ganta to bari mu bada misalai a karan kanmu shaksun yamliku thawban jadidan yuhibbu mutum ne yana da sabbin kaya kana son su ga kuma wani yana bukatan kaya sai da ka dauko wanda tsofin da baka so sai ka tuna Allah ya ce lan tanalu birra ta tunfi kuma tuibun sai ka mai da tsofin sai ka dauko mafi tsadan mafi kyawun sai ka bayar Allah zai baka mafi alkhairi ma'aikacin gwamnati ka tuna sa- sa- ka tuna albashinka da kake da rantsuwa da Allah ka yi aikin wannan watan shi ne kake ganin halal ne da shi za ka yi sadaka kun san wasu ba sa- wasu ba sa sadaka fa sai da kudin ruwa da suka tara a banki sun zuba kudi na bala'i an ce musu kudin ruwan haramun ne wallahi su kaɗai ke fitarwa ita sadaka wai an ce an ce an ce su sadakar da su ake yi wani kuma baya sadaka sai da iya zakkar da Allah ya dora masa kaɗai iya su ne kaɗai misali na uku ɗalibin ilimi Allah ya bashi ƙur'ani ya bashi sanin abin da Allah ya sauwake masa yana buƙatar shi fa zai iya tafiya ya je shi ma ya nemi kuɗi ya fi ma masu kuɗi kuɗi amma wallahi ya haƙura da kuɗin sa ya dawo yana karantarwa islamiyya wallahi wannan asalin lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kenan insha Allah malam Mustafa kada ciki insha Allah ta'ala kai din mamala din kana ciki naga ka insha Allah din muna ciki mu hakura da time din mu mu duba abin da zai kawo mana kudi akalla ko ma ba abin da zai ba mu na kudi amma mu je mu ce mun ba da shi saboda Allah yanzu yan social media nan da suke daukan kamera na me me suke samu me ake ba su malaman da suke tattawa daga nisan duniya suke mana tarawihi har azumi ya kare fa wayannan bayin Allah za su yi a gida fa za su yi a anguwansu amma za su taso su taho ba mu san yadda suke hawa a taba ba ba mu san yadda suke kaza ba ba mu san yadda suke kaza ba watakil kwamitin masallaci bai ware package na pre na, na before before fara, fara tarawihi ba a ware package an ba su wanda ba mu san halin da suke ciki a yanzu ba ce mr Chiyama challenge dole a duba in su sun ba da time ɗinsu za su zo su ba mu sallah to mu kuma me muka shirya musu yanzu kafin nan na fara magana da kai sakatare na ce kwakwalwarmu ta yi aiki fa wai mun ba wa malaman masu zuwa su ba mu sallah mun ba su wani ɗan package da za su za su fara riƙewa a hannunsu alarammu da suke tasowa daga nisan duniya mun ɗan tuna wani package tukunan yanzu mun fara ba su kargo kar daga lokacin tafsiri yayi ya ji bam mota ba mai shi ya ba da time ɗinsa mu kuma masu sauraro mai muka shirya za ka ba da kyauta kuma ka ba da abincin da ya fi kyau zakarfin da kai kana cin shinkafa basmati ita kaɗai kake ci a gidanka amma lokacin zakarfin da kai ka je ka fitar dakan iya Allah ya isan talakawa kisa duk wani mai kuɗi in ka gana rigima da da talakawa lashe jawo kansa abokina dr alkali dr alkali abubakar Sa- salihu zaria profesa yana canja masa rame da shi profesa mun yi wani program da shi a garin biyu ya ce jama'a ku saurare ne na rantse muku da allah duk duniya in kaga ana rigima da mai kudi da talaka karka sha wahala mai kudin ne ba shi da gaskiya wani ya ce wallahi shi ne ba shi da gaskiya to shi kai da in ana rigiman za ka iya ba da kudi ka- ka ka- ka yi da niyan kirji matar kama a gida za ka bata kuɗi ka kwantar mata da hankali a daina faɗa balle talaka makwabcinka in ku ga talaka an rarrashe shi mai kuɗi ya gama rarrashinsa ta hanyar da ya dace yaƙi to shi ma mai kuɗi talakan shaidani ne dan za ka samu wani talaka Allahul musta'an hatta tunfiqu mimma tuhibbun ibn al-qayyim ya kawo ta magana yace ai ku duba ayan da Allah ce lan tanalul birra ba za ku isa makorar ba hatta tunfiqu me magaban eh hatta tunfiqu ma tuhibbuna ko min min ba duka dukiyar ba in kana da abubuwan da ka fi so guda ashirin to ɗaya kaɗai za ka ɗauka ba duka ba ai a tabi'iziya ne to harkar sadaka tana da girma harkar ciyarwa tana da girma shi sa Allah da ya tashi don ya nuna mana girmanta sai ce man zalladi man zalladi yuqridullaha qardan hasanan ibnu qayyim yake cewa Allah subhanahu wataala sai bude ayan bi altafi anwa'il khitab nau'i na da ake magana da mutane wanda fi kowanne girma shine istifham almutadamm almutadammin ma'ana talab istifham da yake nuna umarni ake muku ablagu fi talab min sigatil amr yafi a ce maka if'al ma a kaida masu usulul fiqh a ce maka if'al la taf'al a ce maka a maka istifhami da ake nuna ka aikata yafi girma أي معناه هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا متضاعفة أضعافا مضاعفة ayoyi a ƙur'ani da yawa sun mana maganar ciyarwa don a nuna maka girmansu ƙur'ani ma farkon buɗe shi ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sai aka ce wa mimma razaqnahum kaga shi ma wa min ma razaqnahum yunfiquna wannan bin ana nufin kaɗan ne ba duka ba shi yasa sahabbai da suka tambaye manzon Allah wai saluna kama za yunfiqun sun tambaye ka wai menene za su ciyar Allah ce qulil af al afu bi ma'ana ma fadal az-za'idu ala qadar al haja shine al afu qulil af ba duka ba in ka cire na bukatunka wanda suka karu kana son sannan shi ake nufi Allah ya ce wa qimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka bayar na alkhairi za ku same shi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala Allah ya ce mu bada dukiyar mu suna bada dukiyar su ala hubbihi shi yasa wani waje Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar ku ciyar fi sabilillahi kar ku halakar da kanku sai zama da ajiye dukiya baka ciyar ba halakar da kanka ne wani waje Allah ce ya salunaka ma za yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin falil walidayn sai Allah ya gaya maka inda ma zaka sa farkon abin da zaka ciyar ka tuna mahaifanka sai al aqrabun sai al yatama sai al masakin sai Allah ya gaya mana kamar yadda ya fada lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alimun anan gurin ma sai Allah yake cewa wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alimun ubangiji yana sane komi kankantansa yasalunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismu akbaru min nafsima ko wa yasalunaka ma za yunfiquna qul afu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wal kafiruna humudh zalimuna ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisin Bukhari take cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abun yanka taure ya yanka musu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baqiya minha me ya saura a cikin tauran da muka ka na kawo din nan aka yanka wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ya samu rufin asiri yana yana yana yana dan yalwatawa a gidansa yanka yake yi menene ya saura sai take cewa ma baqiya minha illa katifuha annabi sallallahu sai tace ya manzon Allah ba abin da ya saura sai abin nan ka fada ta guda daya fa kala sai annabi ce baqiya kulluha abinda aisha take nufi ba abin da ya saura sai ka ta guda ɗaya tana nufin sauran ta sadakar abin da ya saura mai amfani shine nan sai annabi ta annabi sai ke cewa baqiya kulluha duk wanda kika sadakar din shine ya saura ghaira katifaha wanda za mu cin bai saura ba banza ne amma wanda kika bayar shine namu wanda muka ce wallahi ba namu bane inji annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dukiyarka wanda ka sadakar wallahi ita ce taka wanda ka sadakar ita ce taka wanda ka riki wannan ita ce ita ba taka bace ko ya zama na kashi ne ko ya zama na magadanka ne za su gaje ta ko su yi abin arziki ko su yi abin tsiya wallahi dukiyarka ka tsaya ka yi abin da ya dace ka saka ta saboda Allah ka yi abin da ba ka raye kai kana raye ma kana ganin amfaninsa balle kuma a ce ba ka raye kana makwancinka ‘ya'yanka abin da kawai na arziki na taimako wallahi wannan shi ne zai rike ‘ya'yanka wallahi ba abin da ka bar musu ba wallahi abin da ka yi na aikin Allah wallahi shi ne riban ‘ya'yanka da za ka mutu ka basu wallahi ba abin da ka bar musu a kawun ba abdullahi dan abin nan umar bin abdulaziz dukiyar ne zai rayuwa ta yi nisa ya ce to gaskiya gara mu yi investment a wajen Allah subhanahu wataala ya kace me zaka bar yayanka sai ce yayana mutum biyu ne yayana mutum biyu ne yana nufin sun kasu kashi biyu ko na kirki ko na banza yace idan na kirki ne wallahu yatawalla salihin wallahi Allah zai Allah zai jibinci lamarin salihan bayi ba zan mutu dan bar mu musu wani abu su shiga uku Allah zai kula da su ya ce idan kuma na banza ne ya zan yi na bar musu abin arzikin da za mu ajiye shi a duniya mu bar musu shi ba zan bar musu ba aka ce haka ya rabar da dukiyarsa kakaf bayan ya rasu bayan ya rasu irin wannan aikin taimakon da aka yi sai aka ce gaba ɗaya ayansu sai Allah ya musu budi su suke kula da harkar jihadi fi sabilillah duk aikin arziki da ake nema taimakon marayu marasa ƙarfi matafiya gina masallatai makarantu sai zama ƴaƴansu da bai bar musu komai ba Allah sai ya haɓaka musu dukiyar da babu wanda ya fi su kuɗi ayoyin da suka yi ta magana suna nan da yawa amma za mu ɗan ƙara hadisai kaɗan sai mu shiga aya ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira yake cewa idan gari ya waye kowane mutum yana da mala'iku guda biyu a gefensa kowa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma kowace rana da garin Allah zai waye face mala'iku guda biyu sun sauko gefenka ko ko in alfijir ya fito ko in bayan an yi sallan asuba da safe dai dayan dayan sai ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah wannan mutumin idan ya ciyar da dukiyarsa a gurin alheri Allah ka biyar masa ita dayan kuma sai ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake da shi ga gurin da zai taimaka saboda Allah yaki Allah ka halakar da dukiyar rawahul bukhari wa muslim ibn al-battal da yazo karkashin hadisin ne yake ta al-haddu ala al-infaq fil wajibat wannan yana nuna mana kwadaicin ciyarwa a cikin wajibai kan nafaqati ala al-ahli wa silatir rahimi kaman ciyarwa da iyalai da kuma sada zumunci ku duba kenan wannan addu'an da za a yi har matarka idan pocket adjustment ɗinka ya wuce gona da iri kana da damar da za ka yi kaƙi ka yi wallahi allahumma ati mumsikan talafa in ji malamai suka ce wallahi har iyalai ka takura musu wayar kulufi sadaka ta tsawo kuma sadaka ta tsawo tana ciki idan mutum a zo neman sadaka za ka samu fa a masallaci mutum yana dubu biyar har a gama yayin make ta ce zai abu kaza da an jima ka ɗauki dari biyar ka sa mana so ku sani addu'ar mala'iku kuma karɓaɓɓiya ce kuma su suka yi wannan addu'a domin annabi ya ce faman wafaqa ta'aminuhu ta'aminal mala'ikati wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda addu'ansa amin ɗinsa ta yi daidai da ta mala'iku an gabarta masa zunubansa sannan mala'iku ne suke suka ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa wama an fattum min shay'in fa huwa yukhlifuhu haka mar Allah ya fara duk abinda kuka ce na alkhairi ubangiji shi yake mai da shi in ba mu manta hadisin Abu Kafshat al-Anmari ba wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka ruwaito shi hadisi ingantacce Abu Kafshat al-Anmari wannan hadisin nayi lecture a kansa ba za su gaza lecture biyar ba sanannun lecture na na san nayi lecture guda uku akai hadisin Abu Kafshat al-Anmari hadisin salafatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazu akwai abu guda uku annabi ce ba zan gaya muku ba sai na rantse muku da Allah gaskiya ne abubuwan nan kar ku manta wa huwa sadiqul masduq annabi mai gaskiya ne amma duk da gaskiyansa sai da ya ce ba zan gaya muku ba sai na rantse da Allah sannan sai ce kuma wa haddithukum hadithan fahfazu hadisin nan ku rike shi wannan ukun da kuma sauran na ƙasa din a cikinsa sai ke cewa ma na ƙasa malu abdin min sadaka wallahi dukiyar mutum idan yana yin sadaka wallahi ba za ta ragu ba sai dai ta yi ta haɓaka in kai sadakan irin wannan ka duba kyawawan abubuwa ka tina kake sadakarwa kake bayarwa na irin abin da kai Allah ya baka mai kuɗi yayi nasa alal musi qadarhu wa alal muqtiri qadarhu kai ma talaka iya nauyinka karka kai wai wani in ya baka miliyan ɗaya za ka yi farin ciki kai kuma wallahi akwai wanda ka bashi ɗari biyar zai ji duk duniya ba mai kirki irin ka kowa sai yi irin nasa kowa ya irin nasa akwai hadisin asma'u binta abi bakri baiwar allah wacce lokacin da annabi za su yi hijira take kai musu abinci tana da kuɗi ta kasance tana sadaka sai annabi ya fahimci kamar ta dan ja baya a sadaka sai annabi ya kira ta ce ina kike asma'u ta ce gani zo la tuki fayuka alayki la tuki fayuka alayki a wata riwaya la tu'i fayu'i Allahu alayki irdaqi mastata'ti wallahi ki ja baya ubangiji shi ma ya ja baya wajen baki ki rage bayarwa ubangiji ya rage in kika daina Allah sai ya daina sai annabi sai ke cewa irdahi fadada ciyarwa mastati yadda iya zaki iya ubangiji kuma zai kara fadada miki in kaga mutum ya bayar ba a bashi ba to ya bayar yana tsoro ne in ka bayar kana tsoron anya mani Allah zai bani ba zai ba wallahi Allah ba zai baka ba amma zaka bada niyya cewa ubangiji shine mai mayarwa wala ni incident sun faru da ni incident sun faru da ni wani kwanan ne ya kira ni daga toro muna magana yake cewa malam na ci na wani misali da ka bayar na wani dan uwanka a bakin masallaci baka da komai aljihunka sai 200 naira da a gaban malam Aliyu gashi nan masallacin na Ahmadu shekara nawa naira 200 naira nake da ita ina kan wata tsohuwar mashin dina wani dan uwana ya zo na fahimci lalle bai da kuɗi nace malam Aliyu wallahi na fahimci wannan bai da kuɗi kaga da bibiyun nan wallahi Allah zai ban ina fanta mi lokacin da tsohuwar mashin na gama zan koma ko mashin dina mai yayi kasa na dauki 200 naira na ce gashi wallahi na gama na gama karatu ne ko ya akai ba dai dade ba a gaban malami wani wani kuma shi kuma ya miƙo min 2000 times 10 wallahi times 10 na ba da labarin wani wani wana shi ma wani wana kuma amini wanda ya samu buhunan shinkafa biyu ne ko na manta labarin yanzu na ba da labarinsa dai ya kai gida sai ce ɗaya a wa makwabta ɗaya kuma mu yi kaza sai mata suka fara a'a yanzu an yi kaza yanzu mu da babu Allah ya ce wannan ɗin shawari ne waya fa aka yi aka cin zuwan karba yana gamawa da daddaren aka masa waya aka ce gobe da Allah ka zo karbi kaza sai gashi an ƙara masa buhu biyu da ya koma ya ce da ba mu ba da na jiya ba wannan ba zai zo ba shi the same person the same person ya ce yana da kudin a account ɗinsa ko bai kai 4,000 ko wani abu makamancin haka ƙanwarsa suka yi waya ya saba idan tura mata da suka yi waya sai fahimci ba kudin ya ce ke na san baki ta ce a yaya na kira na gaishe ka ne ce a ƙarya kiki gaisuwa da neman iri ba ne account ɗin na wanne za a tura ce kaza sai tura mata 3,000 kuma ko su ne account ko wani abu makamancin haka ya ce shi kuma da daddare aka kira shi ƙaninsa daga kano ya ce yaya barin dan turo maka wani abu sai turo masa 30,000 3 times 10 wallahi in za ka yi don Allah zuciya wankakkiya kana yi za ta dawo in ba wankakkiyar zuciya ba ne sai ka yi ka shekara ba ta dawo ba to ya ake wanke zuciyar shine ka ce ya ubangiji wannan abin wallahi na san in kai za ka saka min ina so ka saka min a duniya da lahira in baka ban a duniya ba na san alahira zaka ban shikenan sai kai in kai wata ma bata dawo ba zaka ce Allah ka san me ka shirya min kai ta mutumin da zai ce wallahi Allah kai naka baka mantawa mu ne masu mantawa dubu talatin din nan da na bayar shekara biyu dan kanin kamin wallahi na san zaka ninka ta kuma ya Allah ka san shekara goma daban ne yanzu dubu talatin ta kai miliyan talatin wallahi na san Allah zaka ban miliyan talatin sai kai wa Allah wannan zaton alherin wallahi zai maka a to ai Allah ne ya ce kai investing din wallahi zai maka ba ma zata ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhanna aljahiliya muna muna da zato ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ana inda zanni abdi bi inda zaka kyautata min zato wallahi ni kuma zan mayar maka akwai bayanai da yawa karkashin wannan ayan da misalai akwai asar na su Imam Malik akwai na Abu Hazim as-Sahabiyul Jalil wa'anda akwai abun sha'awa ga dukiyarsu yadda suka tafiyar da ita a ƙarƙashin wannan aya ɗin wannan ayan ta harraka su sun yi ayyuka da yawa akwai kuma shawahid da yawa in ka ɗauki kissa na suratul baƙara akwai abubuwa da yawa wanda insha Allah gobe zamu dan taba kadan daga ciki sai mu shiga kullu ta'ami kana halal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tanzala at-taura kul fatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin insha Allah ita ne zamu tashi gobe zamu dakata a nan gurin muna ƙara fatan alkhairi ga gidajen TV da radio da suke isar da waɗannan sakonni su ma a labil ɗinsu Allah Ubangiji ya musu albarka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga commissioner ga malam gangaran kwa commissioner sai yayi koda minti biyu ya